من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى مدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da a yau 24 ga watan a biyu shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura gra katsina state idan ba manta ba a jiya mun koro bayani dangane da ayoyin suratun nisa wanda a yau za mu tashi daga kan aya ta ainihin wato a tamanin da uku kenan insha Allah na malami Allah ya ce
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي يتي واذا جاءهم امر من الامن idan wani al'amari ya zo musu wanda ya shafi ainihin wato zaman lafiya awil khaufi ko kuma tsoro a za'u bihi sai su yaɗa shi walau radduhu ilar rasul da a ce sun mayar da shi zuwa ga wannan manzo wa ila ulil amri da a ce sun mai da shi zuwa ga ulil amri minhum daga cikinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke bin ƙwaƙƙwafin al'amari sun san dacewar a yaɗa wannan al'amari ko kada a yaɗa shi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba da ban falala Allah da rahamarsa akan ku ba lattaba'tumu shaytana illa qalila lalle da kun bi shaidan in ban da kaɗan daga cikinku su ne wanda ba za su bi shaidan ɗin ba faƙatil fi sabilillah don haka kai yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki la tukallafu illa nafsaka ba a ɗora maka nauyin tilasta wa kowa ba sai kanka wa harridil mu'mini kuma ka zaburar da muminai asallahu an yakufa ba'sal ladina kafaru Allah maɗaukakin sarki zai dan kwafar da ƙarfin waɗanda suka kafirta wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsananin ƙarfi wa ashaddu tankila kuma shine mafi tsananin uquba subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi da muka je su har yanzu muna bayani ne dangane da waɗancan munafikan wanda Allah yake mana bayanin su akan ya ayyuhal ladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum fa in asabatkum musibatun qalu qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum shahida har izwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada to anan gurin idan za ku tuna ajiya mun tsaya inda Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran shin ba za su dinga zurfafa tunani da zurfafa ainihin wato bincike cikin ayoyin alkur'ani mai girma ba walau kana min indi ghairillah Allah ya nuna da a ce alkur'ani daga wajen wani Allah subhanahu wa ta'ala yake lawajadu fi ikhtilafan kathira lalle da sun samu sabani mai tarin yawa a cikin sa to a nan gurin sai Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo musu da ya shafi zaman lafiya ma'ana wasu suka ce al'amnu zai iya ɗauka alfathu wal ganima ma'ana su samu buɗe da cin yaƙi da a samu ganima an gane da kyau awil khawfi ko kuma tsoro tsoro da abin da ya shafi ko dai kisa ko kuma hazima ma'ana a samu a ci su da yaƙi ko wani abu makamancin haka a za'o bihi sai su zamo suna yaɗa shi an gane da kyau walau radduhu ila rasul Allah ya ce da a ce sun mayar da shi zuwa ga wannan manzo wa ila ulil amri minhum da a ce sun mayar da shi zuwa ga ulil amri minhum mun ji suwa ne ne ulil amri a tafsirin mu na baya lokacin da muke ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri aminkum ina fata mun fahimta ma'ana ko dai su zamo malamai alfuqaha waɗanda suke bayanin halal da haram ko kuma waɗanda suke shugabanni daga cikinku ina fatan fahimta ubangiji ya ce da a ce sun mai da shi ga manzo ko kuma ga waɗanda suke ulil amri la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke bin kwakwafin ma'ana suke bin kwakwafin al'amari da sun san dacewar a yada wannan al'amari ko kuma kada a yada shi an gane da kyau wannan aya tana da alaƙa ƙwarai da gaske musamman da wannan lokaci da muke ciki wasu malamai suna ganin wannan aya tana magana ne akan munafikai lokacin da wani al'amari idan ya zo na fatahi ko na buɗe ko na tsoro an ci su da yaƙi ko an nan da nan cikin hanzari babu tabbaci da bi a sannu cikin wannan lamarin sai a je a yaɗa wannan al'amari ɗin ina fatan fahimta to a nan maimakon su bar shugaba ko waɗanda suke bin ƙwaƙwafin al'amari na su ga dacewar a yaɗa wannan nasara da aka samu ko kuma faɗuwa yaƙi da aka samu ko yanayin tsoro a yaɗa shi ko kada a yaɗa shi wanda ya fi sanin haka shi ne wanda yake shugaba ko kuma malamai masu bin ƙwaƙwafin cikin al'amari shi yasa wasu suka ce wa ila ulil amri minhum anan su ne ma'abota ra'ayi daidaito wanda irin su abubakar as-siddiq da irin su umar da uthman da ali radiyallahu ta'ala an a cikin sahabbai an gane da kyau to da sun yi haka lalle da sun sami abin da ake nema na tarin alheri imamu dhahak yake cewa da a ce suna bibiyar wannan lamari yadda yake يريدون الذين سمعوا تلك الأخبار من المؤمنين والمنافقين لو ردوه إلى الرسول وإلى ذوي الرأي والعلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما أنا دا أتي لوكتين دا الأمر يزومسو da sun komar da shi zuwa ga waɗanda suke ma'abota ra'ayi ma'abota sanin ya kamata masu ilimi da zurfi a ciki da an ga abin da ya dace an gane da kyau wannan yake alamta mana 'yan uwa ba dukkanin wata nasara da ta zo kake yamaɗi ka yaɗa ta ba kuma ba dukkanin wata faɗuwa ko asara ko musiba kake zuwa ka yaɗa ta ba yau kuma mu duba wa kanmu da kanmu yaya muke wajen yaɗa nasara yaya muke wajen yaɗa sharri wani ba shi da tabbacin wannan labarin da ake faɗi a saboda dama labarin yarfa ne labarin ƙarya ne da na ƙanzan kurege idan ya sauri ya yaɗa shi yau an jarabci wasu kafafen sada labarai gwargwadon wanda ya yada shi har kaji ana cewa breaking news ajil ma'ana da dumi-dumi ko kuma yanzu yanzu da zafi-zafinsa eh da zafi-zafinsa kuma za a duma maka a jahannama ba eh don haka ka bi diddigi ba laifi ba ne don ka yi breaking news don ka yi ajil cikin gaggawa ka isar da alheri cikin hanzari amma in ja akun fasikun bi na ba'in fata sabbatu ai fata bayyano an gane a bibiyi labarin a nemi bayani a nemi tabbacinsa haka ne ko ba haka ba ne ku gane fa wannan social media da muke ganinta a yau wallahi sai an tambaye mu a kanta daga zarar an ce ga wani ya ce kaza wani ya ce kaza ɗauka da za ka yi kai sharing ɗin wannan magana ka yi endorsing ɗinta ne ka yadda da ita ne kai ma kake so ka yadda da waninka ka sani ko baka sani ba haka take a shari'a yayin da na zo a personal account nawa na zo na ga wani abu ko na yi rubutu mafi sharrin kenan ko kuma ka ga wani ya yi sai na ce nima bari na yi nakalinsa zuwa ga wani ka yadda da shi ne shi yasa ka tura wani ina fata fahimta to za ka yi bayani da yadda da kai da kuma yaɗa wani nan da kai to ina ga cewa kai ne ma ka zo ka ƙirƙira ɗin ka je ka rubuta ina fata fahimta wallahi za a tsayar da mu gaban Allah maɗaukakin sarki kuma za mu bayani daki daki filla filla kada ka ga menene a tiktok ne fa youtube ne fa facebook ne fa twitter ne fa duk tweeting din da kai duk tagridar da abin nan da ka rubuta ta a twitter ko kuma facebook ko waɗannan social media da muke gani su ma raqibun atid suna nan suna aikin su babu fasawa sai ka san menene zaka rubuta wata kafa an mata shaida da sharri da ƙarya da ƙanzon kurege banda wannan babu abin da take yadawa banda cin mutuncin mutane masu mutunci babu abin da suke yi yau har wasu wai sojan baka ake kiransu su shiga kafafen sadar zumunta su yi ta zagi kai ka ce ana musu wahayin zagi ne malam sun kware da cin mutunci su zagi mai mutunci duk wanda suka zaga za ka ga ya zagu to waɗannan albishirinsu da wata irin wutar da allah ya tanadar musu mai ƙarya yana da wata azaba ta daban ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mafarke-mafarken da ya yi lokacin da suka tafi tare da mala'ika jibrilu a lokacin da suka je sai ya ga wani ana masa azaba idan aka kama tsagin bakinsa ta dama daga nan kuncinsa kumatu sai an ja an farka da wannan ƙogiya ɗin har sai an zo ila ƙafahu zuwa ƙeyarsa ina fata muna fahimta idan an gama nan sai a dawo ɓangaren hagu a ja da wannan ƙugiyar a danne shi a ja har izuwa ƙeyarsa wai ba shi kenan an gama ba gabanin a gama hagu dama ta ɗinke sai a dawo dama a kuma yi gabanin a gama dama sai a dawo hagu haka za a yi ta buga masa wannan azaba har izuwa tashin alkiyama annabi ya ce waye wannan aka ce intalik intalik mu je za a yi maka bayani daga baya daga ƙarshen hadisin aka ce wannan ai mai ƙarya kenan maƙaryace kenan shi yasa annabi ya ce wa iyyakum wal kadhib na hane ku da yin ƙarya fa innal kadhib yahdi ila al fujur saboda ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci ne wala yazalu rajul yakdhibu wala yazalu wala yazalu rajul yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kadhaban mutum ba zai gushe yana ƙarya yana kirdadan ƙarya ba har sai an rubuta shi tataccen makaryaci ne a gurin Allah kuma ƙarshensa irin wannan azaba kuma ƙarshensa wuta ƙarya kenan banda magana ta cin nama banda magana ta yarfe banda magana ta sharri ka jingina wa mutum in fa bai yafe ba sai kun tsaya gaban Allah in Allah kai masa laifi wannan kai da shi in ya so ya yafe maka amma ka je ka zagi wani ka ci mutuncinsa bai ji ba bai gani ba kawai saboda bakwa ɗasawa bakwa um, kasuwanci ɗaya bakwa siyasa ɗaya bakwa jam'iyya ɗaya ka ɓata mai mutunci to kai duk abin da za ka yi lokaci ne za a je gaban Allah kuma za ka yi bayani ina fata mun fahimta to don haka yan uwa al'amari da ya shafi harkar tsaro ko kuma harkar nasara ba kowa yake da sa baki a ciki ba sai masana experts a wannan bangaren in ba ƙwararru ba su ma ƙwararrun ba komai ake zuwa in public a faɗe shi ba akwai abin sirri akwai abin bayyane yau in ka zama baka da sirri komai a bankaɗe yake ai ka zama wawa kenan ka gama fitar da sirrinka an san ta ina za a shigo ka ba ta ba koyaushe ake fitar da wani abu ba masana su ne suka san haka waɗanda ba masana ba ka ga mutum ya kafa wa kansa kamara yana ta sharhi ga yadda za a bi a kawo zaman lafiya ga yadda za a bi duk wasu istratijiyya dabarbaru da kaza ya gama isarwa 'yancan 'yan ta'addan da su sun fi shi ma amfani da midiyan bai sani ba akwai hanyoyi na dabaru da za a kawo tsari na tsaro amma ba komai bane ake tattauna shi a bainar jama'a kuma ba komai bane idan ka ga abin da ya shafi tsaro ka zo kai ta surutu mu Allah ya jarabce mu da wannan yanki namu na arewa sai yawan surutu amma ba yawan aiki kuma surutun na ɗan lokaci duk wani abu da ya faru kaɗan ba shi lokaci taƙi kaɗan za a manta shi kamar ba shi ne jiya ba ka ɗauko kowane abu daki bayan daki ba mu bibiyar abu a hankalce alƙaluma kaza da kaza da lokaci kaza da kaza mu ɗauki ƙaziyya tun fara har sai an kai ƙarshe a a za a zo a yi ca ca ca shikenan ya wuce daga nan kuma sai wani duk al'ummar da ta zama haka al'umma ce da ba ta da tsari ba ta da hadafi a gabanta abin da ya dame ta abin da ya taso mata lokaci guda to 'yan uwa dole mu farka dole ne musammana da manya duk abin da ya ja mana haka kenan kowa yana jin shi ya isa ba wanda zai gaya masa ya ji ba wanda zai masa fada ba wanda zai ce masa ga daidai yi daidai kai ba daidai ba ina fata mu fahimta to wannan shi ya ja mu halin da muke ciki a dukkanin lokacin ku al'umma da suka zamo manyanta su ne suka zamo ba manya ba to waɗanda za su taso su ma aswa da yawa akan abin da yake na gabansu Allah ka shiryatar da mu shirya alkur'ani shine idan irin waɗannan al'amari sun taso yan uwa baka saurin yaɗa shi sai a rena ku sai a rena karatunku da iliminku mu da muke da alkur'ani ya gaya mana salo yadda za mu mu'amalanci komai ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أما سبو دوس كفا فنسادر والسنة سني إذن أبن يفارو الأمرين واندا ba kowa za a iya tattaunawa da shi a ba da shawara a kawo hanyoyin waraka ba a'a sai a nemo wanda shi da sanin wannan masaniyar sun yi hannun riga shattana ma bainal mashriq wal maghrib shi yayi gabas ita ta yi yamma to sai a ce da wannan za a tattauna saboda ya shahara a wani bangare na daban to tun da ya shahara bari mu ji me ra'ayinsa saboda yana da mabiya sai a kawar da mutane nan alhali ga inda ake so a je can mu farka mi karatu wa'annan ulil amri minhu sai an san ilimin wannan al'amarin sannan sai an san ta ina za a bullo masa ba kowane abu bane ake maganinsa da ihu da zafin kai da surutu akwai abubuwan da suna bayani ne akan hankali ne suna bayani akan tunani ne mai zurfin gaske ina fatan fahimta to duk al'ummar da kuma ba su da irin waɗannan masana experts masu mata tunani mai zurfi to wannan al'umma ce wadda kabbir alaiha arba'an kai mata kabarbari guda hudu rantsatsu ta zama gawa kenan don haka yan uwa mu tashi mu karatu mu girmama manyan da Allah ya ba su baiwar da suke da shi a cikinmu in ba haka ba za mu ta ihu amma bayan hari ne Allah ya gane da mu ubangiji ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ba da ban falalar Allah da take a kanku da rahamarsa ba lattaba'tum shaytana illa qalila lalle da kun bi shaytan illa qalilan sai kaɗan daga cikin ku sune waɗanda ba za su bi ainihin wato shaytan ba ubangiji ya ce faqatil fi sabilillah kai yaƙi don ɗaukaka kalmar don haka kai yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki la tukallafu illa nafsaka ba a ɗora ba a ɗora maka ainihin wato nauyin tilasta wa kowa ba sai karan kanka wa harridil mu'minin kuma ka ainihin wato harrada mu'minai ka zaburar da mu'minai dangane da ainihin wato yin wannan yaƙi din ina fatan fahimta abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abu sufyan alkawari bayan ainihin wato yakin uhudu da aka yi wannan sai ya zamo kamar wani sulhu ne sai ya zamo bai yi wa wasu daɗi ba akan wannan al'amari da aka yi ina fatan fahimta to sai annabi Allah madaukakin sarki yake saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa wato kai yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki la tukallafu illa nafsak ma'ana ba dora maka nauyin ainihin wato tilastawa kowa wannan yaƙin ba sai ainihin wato sai karan kanka wa harridil mu'minin kuma ka zaburar da waɗanda suke ainihin wato muminai asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru ainihin wato Allah maɗaukakin sarki zai dankwafe ƙarfin waɗanda suke kafirai wallahu ashaddu ba'san Allah shine mai tsananin ƙarfi wa ashaddu tankila kuma shine mai tsananin uquba subhanahu wa ta'ala me Allah ya ce bayan nan aran ma man yashfa' shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا من الله حديثا na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha dukkanin wanda yayi wa wani kyakkyawan alfarma dukkanin wanda yayi wa wani kyakkyawan alfarma yakul lahu nasibun minha to zai samu lada daga wannan alfarma mai kyau da ya masa wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan haka dukkanin wanda yewa wani mummunan alfarma ya kullahu kiflun minha zai samu rabansa na zunubi daga wannan mummunan alfarmar da ya masa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqitan Allah kuma ya kasance mai kiyaye dukkanin komai ne subhanahu wa ta'ala wa idha hujjitum bi tahiyyatin kuma idan aka gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yadda mafi kyan wannan gaisuwa da aka yi muku auruduha ko kuma yadda irin wacce aka yi muku inna allaha ala kana ala kulli sha'in hasiba Allah madaukakin sarki lalle Allah ya kasance wato mai lissafi ne mai kididdige mai lissafa dukkanin komai ne subhanahu wata'ala Allahu la ilaha illa huwa ko la ilaha illa huwa a wata kira'ar Allah madaukakin sarki shine Allah ba shi da abokin tarayya babu wani sai Allah la ilaha illa huwa babu wani Allah in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba la yajma'annakum ila yawmil qiyamati wallahi Allah zai tattara ku zuwa ranar tashin alkiyama la raiba fi wannan ba ko shakka babu ko kokwanto sai Allah yayi haka wa man asdaqu min Allah haditha ko wa man azdaqu min Allah haditha wane ne yafi Allah gaskiyar zance zamu ji a gaba Allah ya ce wa'adallahi haqqan wa man asdaqu min Allah qila me yasa can aka ce qila nan aka ce haditha akwai bayani insha Allah waɗannan ayoyi da muka ji malam ya karanto mana inda Allah maɗaukakin sarki ya ce man yashfa shafa'atan hasana dukkanin wanda yewa wani kyakkyawan alfarma ya masa kyakkyawar alfarma to zai samu ladan wannan kyakkyawar alfarmar da ya masa haka dukkanin wanda ya wani mummunan alfarma zai samu zunubi na daga wannan mummunan alfarmar da silarsa yasa aka yi masa wannan to me wannan aya take nufi abinda ake nufi shine kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ash-shafa'atul hasana hiya al-islahu bainan nas abinda ake nufi da kyakkyawar alfarma shine ka ainihin wato kai al-islah bainan nas yi ƙoƙari ka ɗinke tsakanin mutane ka kawo gyara a tsakaninsu an gane da kyau wa shafa'atu saggi'atu kuma ma'ana mummunar alfarma ita ce almashu bin namimati bainan nas mutum ya zama annamimi tsakanin mutane ya je can an gane annamimi aiko ma'ana annamimi shine wanda zai dinga yaɗa barna da shari a tsakankanin mutane yana yaɗa aibukan mutane to wannan shine abinda ake nufi mummunan alfarma wasu kuma suka ce ashafa'atul hasana hiya husnul qawli fin nasi kyakkyawan alfarma shine kyakkyawan zance a cikin mutane wanda yanalu bihi thawaba wal khair wanda mutum zai sami alheri da kuma lada akan wannan wasaggi'atu kuma mummuna alfarma ita ce alghibatu wa isa'atul qawli fin nasi ita ce giba da mummunan firici ko zance a cikin mutane wanda ya nalu bihi shar ta yadda mutum zai samu sharri da wannan ina fata mun fahimta wancan idan mun ɗauka ƙoƙarin ɗinke tsakanin mutane ƙoƙarin sasanta tsakanin mutane wannan shine kyakkyawan alfarma mummunan alfarma kuma a ra'ayinsu abdullahi dan abbasin suka ce shine mutum ya dinga annamimanci ya dinga yaɗa sharri tsakanin mutane wannan mummunan alfarma kenan an gane da kyau wasu kuma malaman suka ce kyakkyawar alfarma shine mutum ya dinga faɗin alheri ya dinga faɗin zance mai kyau wa ƙololin nasi hasana wa ƙul hasanan shukurun ko kuma hasanan ko husnan duk ra'o'i ne guda biyu ma'ana faɗin zance menene mai kyau to don mutum ya samu lada da kuma alheri akan wannan kaga ya zamo kyakkyawan abin da ya shafi alfarma kenan wasu kuma suka ce abin da ya shafi mummunar ita ce giba da kuma yada mummunan zance a tsakanin mutane wanda mutum zai samu shari a karkashin wannan to me ake nufi da alfarma kyakkyawa ko alfarma mummuna malamai suka dada akan haka dukkanin abin da mutum kasan ya cancanta zai samu wani al'amari ya cancanta dukkanin qualification da ake nema ya hada su to idan kai masa wata alfarma ya samu wannan gurbin karatu ko ya samu gurbin wannan aiki ko ya samu gurbin wannan mata ko ya samu gurbin wannan alheri da izinin Allah shi zai ji daɗi kai ma za ka ji daɗi nafa ɗin ya zama ta'addin ne amfanin ya zama tudu biyu shi ya samu kai ka samu ya kullahu nasibun minha ina fata mun fahimta ina waɗanda ake tura su wasu ofisoshi su noke su ƙi wa ɗan uwansu alfarma mai kyau kai canku ba ku yi amfani da wannan ayar ba ina kuma waɗanda suke tallafa wa ‘yan uwansu da suka cancanta a yi musu alfarma mai kyau madalla da ku a duniya za ku gani kafin a je lahira ina fata mun fahimta wallahi dukkanin wanda bai yi wa wani alfarma da ya cancanta a yi masa ba tun a duniya zai gani in siyasa ce zai gama ya dawo gida zai zauna a wannan bencin mai raken ko mai shayi gashi can bai taimaka ba shi ma ya dawo amma idan ya yi fa ya taimaki wani ya taimaki wani ya shi ma sai Allah ya taimake shi ina fata mun fahimta gwargwadon yadda bawa yake taimakon mutane gwargwadon yadda shi ma Allah zai taimake shi ku gane na ce fa wanda ya cancanta ban ce kowane gama gari ba don akwai wanda zai jajibo karerai zai jajibo abin da bai cancanta ba ya kawo wa wani wannan wani ya ce ba zai ba ya ce ya masa rashin mutunci kai kai wa kanka rashin mutunci da kanka da kanka saboda baka cancanta ba idan ya yi maka akan baka cancanta ba to ta shiga shafa'atan saggi'a kyakkyawa mummunar alfarma kenan ina fata fahimta dukkanin wanda zai bada cin hanci wanda bai cancanta ba a bashi wani position gurbin karatu ne ko kuma abin da ya shafi harkar wurin aiki ko makamancin haka ba shi da qualification din komai bai cancanta ba kuma ya biya ko ya ba da hanci ko bai ba da komai ba ma aka yi masa alfarmar wannan aikin da wanda ya yi da abin da aka bayar da shi wanda aka bawa dukkaninsu ya kullahu kiflun minha za su samu ladan zunubin da suka yi wannan mummunan alfarma ɗin ina fata mun fahimta alfarma kala biyu ce akwai mai kyau akwai mara kyau kada ka rufe kofar alfarma ga baki ɗaya don kai ma kana buƙatar alfarma babu wani ɗan adam ɗin da zai ce baya buƙatar alfarma amma wace irin alfarma ka yi aiki tukuru ka yi aiki ka bi dukkanin sababin da ya cancanta a ce ka bi matuƙar ka bi wannan sababin to kai kuma ya kamata kai masa wannan alfarma saboda dukkanin wanda yewa wani alfarma lalle shi ma Allah madaukakin sarki zai masa alfarma ina fatan fahimta to amma kada a fahimci alfarma a baibai kamar yadda na faɗi wani ya je ya dinga cewa zai samarwa da mutanensa aiki da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba ya dinga ɗaukan su aiki ya dinga kaza wannan ba daidai ba ne idan mun fahimci saƙon wannan aya yadda muka assalata zai baka hutan yadda muke ciki a yau ɓaro-ɓaro yau a wannan ƙasa da muke ciki ka duba ka ga wane ne idan ya samu wani matsayi zai tuna da nasa wane ne kuma idan ya samu wani matsayi ba zai tuna da nasa ba wasu masu wayo idan suka samu wasu matsayi sai su jawo nasun da suka cancanta domin su taya su aiki wasu kuma sai su manta da bayansu saboda jiya ba yau ba ce idan arziki ne yau na kere ka na fi ka ni ba sa'an ka bane capacity na yafi naka me zan yi abuta da kai haka muke ko ba haka muke ba kuna tare da mutum abokin ka ne Allah ya daga shi ko ta bangaren ilimi ko ta bangaren arziki wasu ba duka ba sai su manta jiyansu wancan da aka taso wajen nema wallahi sai su mantar da shi ba za ka ƙara jin ɗuriya ba watakila in an ambatar musu shi a gabansu ma ba za su so ambata ba ai me yasa zai tuna musu talauci zai tuna musu rayuwar baya yanzu kuma ai an shallake an wuce kai kan ba kai ba ba rayuwa ba ce wannan Allah ne ya kai ka shi ya bar shi a haka kuma Allah ya jarabce ka ne domin me in ka san ya cancanta samu damar da zai zamo kai ma ka ainihin wato taimaka masa cikin abin da yana da abin da zai gabatar ina fata fahimta amma duk yadda kuke da mutum ko ɗanka ne ko matarka ko wane ne shi matukar kuma bai cancanta ba ka ɗauko ka bashi wani nauyin da kai ka san bai cancanta ba to za ka tsaya gaban Allah ka amsa wannan kweri ɗin a matsayin cewa ya kullahu kiflun minha ka bashi mummunar alfarma ce wanda kuma za ka samu zunubi a bisa wannan abin da aka dora ina fatan fahimta mu auna kanmu yau alfarma kyakkyawar ce tafi yawa ko mummunar ce tafi yawa duk wacce tafi yawa to dukkanin mu fa abin tambaya ne gaban Allah subhanahu wataala Allah dai ya faɗi man yashfa shafa'atan hasanatan dukkanin wanda yayi wa wani kyakkyawar alfarma ya kullahu nasibun minha zai samu ladan wannan kyakkyawar alfarmar da ya masa wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan dukkanin wanda yayi wa wani mummunan alfarma ya kullahu kiflun minha zai samu zunubinsa na daga wannan mummunan alfarmar da ya masa yana daga cikin alfarma yayin da zan yadda na ɗauki ƙuri'a ta na dangwala maka na zaɓe ka shafa'a ce saboda ina sa maka ran kawo mana canji ina sa maka ran kawo gyara yayin da na yi maka wannan shafa'ar ina so kai maka mini alfarmar da na yi maka alfarma na yi maka na ce na dangwala maka na zaɓe ka to kai ma ka min alfarmar da nake tsammani daga gare ka na wannan aiki na samun zaman lafiya na samun ayyukan yi na samun guraren karatu na samun kaza da kaza da kaza idan kai haka ya kullahu nasibun minha zaka samu ladan haka zaka shiga karkashin imamun adil shugaba wanda yake mai adalci wanda Allah maɗaukakin sarki yake jin ainihin zai sanya shi a ƙarƙashin ainihin wato a inuwarsa ranar da babu inuwa in ba sai in ba inuwa ta Allah maɗaukakin sarki ba ina fatan fahimta to dai don haka abin abu ɗaya yake yan uwa sai ka zaɓa wace irin alfarma za ka yi wa kanka da kanka wace irin alfarma kuma za ka yi waninka yana daga cikin kyakkyawar alfarma ka sasanta mutane masu husuma a tsakani ba sa shiriwa ka bi duk hanyar da za ka bi domin kaga ka alakanta su ka shirya su ka yi alfarma mai kyau a ra'ayinsu abdullahi dan abbasin yana daga cikin mummunan alfarma kai kullum kaga ana tashin hankali ka dinga yada labarin ƙarya ka dinga yawo da annabimanci to irin ka ba kadai ya kullahu kiflun minha ba bayan zunubin da zaka ɗibar wa kanka akwai wata azaba ta musamman a cikin kabari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan kabururuwa guda biyu yace innahuma la yu'azzaban lalle ana azabtar da su amma ba wani abu bane babba a ganin ku da za ku ce shi ake azabtar da su saboda shi a'a abin da yasa ɗaya daga ciki ya kasance yana tafiya da annabimanci ne yana yada sharri yana yada cin mutunci a tsakanin mutane shi fa wani in bai ci mutuncin masu mutunci ba hankalinsa ba zai kwanta ba to albishirinka dukkanin wanda ya zamo burinsa a ɗauke shi haya ya je ya ci mutuncin masu mutunci to albishirinka da kunama da maciji da duhun kabari da azaba tana nan tana jiranka kai yarfe kai annamimanci kai duk abin da za ka yi annamamu kenan annamimi to wannan azaba tana nan tana jiranka allah kiyashe yana daga cikin ashafa'atul hasana ma'ana kyakkyawar alfarma mutum ya yi ƙoƙarin sasanta ma'aurata sasanta abokai sasanta waɗanda ba sa ga miciji da juna ina fatan fahimta dukkanin mutum zai samu lada a ƙarƙashin haka yana daga cikin mummunan alfarma mutum ya zo ya dinga yi wa ɗan uwansa giba zikiruka akhaka bima yakra ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so ɗan uwanka idan ya ji wannan abin da kake faɗi ba zai so ba kai kuma kawai ka zo kana ambato shi watakila gunda ake ganin shi da mutunci ka zo kai ta lugudan lebe malam an san lugudan lebe yayi ko kuma ba wai kai hakan dan a gyara bane a'a kawai dan menene ayi ta morance a ji dadi a gabakin sa to wannan geba ne ka ci naman sa sai sahabbai suke ganin ah to ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan abin da na faɗa yana yi fa yace to in yana ai shine giban shi ne giban idan ku baya yi ka kirkira ka gaya masa faƙadi ba hattahu to a wannan yanayin kuma ka masa ƙage ka masa yarfe idan da ana hukunci za a bulale ka ne bulala nawa bulala tamanin kyankyan a bayanka samanu na jalda ina fata mun fahimta to amma wannan abu ya zama mana ruwan dare wani in dai bai maganar wani ba da ya ci namansa ba to hankalinsa ba zai kwanta ba giba hassada kullata kyashe mugunta su suka cika mana zukata cikin wannan al'umma suka hana mu yadda zami suka hana mu sakat kuma albishir albishir mummuna duk al'ummar da ta cika kanta da waɗannan abubuwan za su daɗe ba ta ci gaba kwarai da gaske kyashi hassada mugun nufi ƙeta mugunta hassada to munafurci al'umma za ta daɗe ba ta ci gaba kwarai da gaske sai mun karkaɗa zukatanmu daga waɗannan ainihin wato amradul qulub ainihin wato abin na cututtuka na zukata idan muna so mu ga daidai sai da Allah madaukakin sarki ya tsarkake zukatan sahabbai sannan ya hada shi da annabi ya hada su da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa suka kai musulunci inda ba yi tsammani ba duk al'ummar da kaga ta ci gaba wallahi tana da tsarkin zuciya ne duk mutumin da kaga ya ci gaba yana da tsarkin zuciya ne mutumin da ba shi da tsarkin zuciya mutum mai hassada mai kyashi mai mugunta mai taɗiya mai munafunci mai kyashi to da wahala duk inda ya kai sai ya faɗo kuma ba komai bane ɗabi'arsa ce halinsa ne ya ja masa Allah ka tsarkake zukatanmu ka kiyashe mu من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا كما الله مدوكاكين سركي يا كسانشي مي كيا يدكن كومين سبحانه وتعالى آية قبل الله يتشي وإذا حييتم بتحية كما إذا أن غيشيكو دو وتا غيسوا gaisuwa da ake nufi a nan ita ce assalamu alaikum wannan ita ce gaisuwa ta ɗan musulmi ina fata mun fahimta gaisuwa ta ɗan musulmi assalamu alaikum gaisuwar kala uku ce ko dai assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu matakai nawa matakai uku to Allah anan sai ya ce wa idza hujjitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata gaisuwa ma'ana gaisuwa wacce take sananniya gaisuwa ta musulunci idan an gaishe ku fa hayyu bi ahsana minha to kuma da mafi kyawun wannan gaisuwa da aka yi muku misali idan an ce assalamu alaikum ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullah kun ga kun ƙara mai wa rahmatullahi akan waccan ko ko kuma wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu an gane da kyau kaga ka kura malejin cikar gaisuwa kenan an gane da kyau in kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi duha kenan an gane da kyau amma idan za ka yi ahsana minha wa barakatuhu to idan ya kura malejin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ina fatan fahimta kai ma ka tsaya anan matsaya ya haka ina fatan fahimta to wannan shine gaisuwa ta dan musulmi duha ko ka mayar irin yadda aka yi maka assalamu alaikum wa alaikumus salam assalamu alaikum na rahmatullah wa alaikumus salam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ina fatan fahimta wannan ita ce gaisuwa yan uwa hadisi ya tabbata ruwayar imran dan husain radiyallahu ta'ala an yake cewa anna rajulan ja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace assalamu alaikum faradda alaihi sai annabi ya mayar masa da sallama wa alaikumus salam thumma jalasa sai mutumin nan ya zauna fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashrun sai annabi ya ce goma ai lada goma ko hasana goma ta tabbata thumma jaa akharu sai wani na daban ya zo fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya kara da wa rahmatullah faradda alaihi annabi ya amsa masa wa alaikumus salam wa rahmatullah fa jalasa ya zauna fa qala 20 yace 20 hasana 20 ta tabbata thumma jaa akharu sai na uku yazo fa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faradda alaihi fa jalasa annabi ya amsa masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu fa qala 30 sai yace lada 30 ko hasana 30 ta tabbata ina fatan fahimta dan Allah muna kiyaye wannan haƙoƙin wato musulunci akwai garaɓasa matuƙa amsa sallama lada ne ita yin sallama sunna ce amma idan aka yi dole ne ka amsa ita farilla ce an gane idan na zo cikin gungun mutane assalamu alaikum rahmatullah ko da ɗaya amsa ta wadatar amma dukkaninku ku yi shiru to kun haɗa akan zunubi ɗin dole a samu ɗaya mai ya amsa ina fata fahimta mai tafiya ye waɗanda suke zaune wanda yake akan abin hawa ye wanda ba su akan abin hawa ina fata fahimta to yaya mace za ta in ta wuce majalisar ku an gane da kyau yaya mace za ta yi idan ta zo ta wuce to dama ai sunna ce ita abin nan ko sunna ce aka ce musamman idan akwai fitina gwagware ne tilin gwagwa a to wannan ta shiru ta wuce ta abin nan ba maganar sallama to shi kuma idan ya zo ya gansu fa assalamu alaikum su amsa daidai jinsu ina fatan fahimta yawwa daidai ba tare da karya murya ba tare da ainihin wato yanayin abin da zai ja rai zuwa gare su ba ina fatan fahimta to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake mana bayani gaisuwan nan tana da kima kwarai da gaske kuma wannan gaisuwar keɓantacciya ce ko in ce gaisuwa ce da hadisi ya tabbata ruwayar abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi da Allah idan na ce annabi ya ce a dinga salati sallallahu alaihi wasallam wannan shine cikar soyayya dukkanin wanda ya yi masa goma ya yi masa ɗaya za a yi masa goma duk adadin da kai za a ninka maka sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa shine Allah la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu kuma ba za ku yi imani ba hatta tahabbu har sai kun kaunaci junanku kun so junanku awala adullukum ala shay'in shin bana nusar da ku zuwa wani al'amari ba idza fa'altumuhu tahabbtum idan kun aikata shi za ku kaunaci juna ku so juna amsa ai ba sai sun ce muna so ba ko ka kaddara sun ce muna so don haka afshu salama bainakum ku yada sallama da a tsakanin ku yan uwa sallama a yada ta assalamu alaikum tana kawar da gaba tana kawar da ƙeta da mugunta Allah ya kawo mana hanyoyin yakar zuciya yau dukkanin wanda yake gaba da kai yake hassada da kai yake kaza da kaza yawaita masa sallama yi masa murmushi smile face yana tafiyar da gaba yan uwa kada ka zama kullum fuska ka a ɗaure kamar wani gashi nan gashi nan ka saki fuska ka zama fuska ka a sake mai yalwa mai rahama assalamu alaikum sai ku ƙaunaci juna sai ya soka watakila wani fa baya hukunta ka da abin da ka kudurta a zuciya wallahi da fuska ka zai hukunta ka hawa ne kawai haushi na yake ji me yasa ai na ga fuskarsa kullum muka da a ɗaura take kuma wallahi watakila ba haka ba ne wani ɗabi'a saka take to ka koya ɗan uwa ko da fuska ka yanayin ɗaurewa take ka koyi sakin fuska ka koyi murmushi yana daga cikin sunna murmushi ka idan ka haɗu da ɗan uwanka ka haɗu da sakakkiyar fuska wannan ladan sadaka ne yan uwa ina fatan fahimta to don haka a yaɗa sallama wani wai maimakon ya yaɗa sallama gayo a yau ba za su yi ba sai dai wani yare na daban da wahala ka ga irin gayu da suka haɗu ma'ana haduwa irin tasu nake nufi ba haduwa ta musulunci ba sai dai kaga an yi wata gaisuwa an yi wani haka sai ka ce kaga ba daidai ba ne wannan ai gaisa ai musafaha ina fata an fahimta ai sallama wannan yana kora gaba yana kora kiyayya kuma yana kusantar da soyayya a tsakani ina fata an fahimta yan uwa mu dage da sallama tana da matukar kima kwarai da gaske wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha a nan gurin ga wata fa'ida nahwiya idan za ku kula idan kun yi nahau a matakin farko ba'un tana daga cikin harafan menene ba huruful jarri ba to a nan mai isa ba mu ce fahayyo bi ahsani ba tunda huruful jarri ne aiko sai aka ce bi ahsana idan kuma kai tsallan ɗan baɗake kaje can suratul la'atin ka karanta ta kaji wattini wa zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في بنجبا في أحسنك أحسني أحسني تقويم يا تن أحسني يا ننكم أحسنا كاسن أني أيكن نهو أيكو kuma babu wani magana sabani a cikin wannan abin nan ma'ana larabci ne gangariya zunzurutu wani zai ce an saba ka'idar larabci wace ka'idar to ko da kaddara ka'idarka da ka sani shi ƙur'ani shine mai ka'a da ƙawa'ido shine mai ka'idantarwar duk wata ka'ida da ta saba wa ta ƙur'ani wurgaggiyar ka'ida ce ina fatan fahimta to amma saboda al-isti'nas saboda a samu nutsuwa sai mu ce hakan ma ai shine daidai a ka'idar da yake a cikin larabcin ina fatan fahimta to yaya ka'idar take nan gurin da ya ce bi ahsana minha ana kiransa mamnu' min as-sarf an gane da kyau mamnu'i ne min as-sarf ai min at-tanwin ba zai yi ko min al-jar ba zai yi a ce bi ahsani ba saboda sigat muntaha al-jumu' ne ya zo kai akan af'ala ina fata mun fahimta ya zo akan af'ala shi kuma dama ibnu malik me yace wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yutaf aw yaku ba'da al-radif me yake nufi anan ba sharhin su zami ba ma'ana anan gurin baya daga cikin exception din da za a ce masa na'am za a cire a yi masa wannan idafar tasa dole haka za a ce fa hayyu bi ahsana saboda abin da yazo akan ala wazni af'ala to ko da huruful jarri sun gabace shi to ba zai dauki ahsani ya dauki jarra ba sai dai ya dauki menene ahsana ya dauki fatha ina fata mun fahimta wannan mamnu' ne min asar ka rike shi a haka kawai shi kuma can cikin suratul tin Allah yake cewa menene illal ladina amanu a a laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ai shi kaga ahsani mudafun ne taqwim mudafun ilai to in dai ko ya zama mudafun ne an gane da kyau to wannan koda ya zo akan af'ala za a yi masa jarrarsa shine ma'ana malam yudaf aw yaku ba'da al radif to shi kuma na cikin suratul tin ya zama mudafun ne an san me mudafun mudafun ilaikum yawa to ya zama ahsani taqwim ahsan din shine mudafun duk da yazo ala sigar ta mai af'al to amma ya zama mudafun ne shi kuma cewa yayi wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif to shi kuma nan ya zama mudafun dan haka can aka ce bi a menene laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim saboda mudafun ne nan kuma saboda ba mudafun ya zo ba sai ya zauna a asalin mamnu min sarfi ba zai karbi jarra ko tanwini ba an gane da kyau wa idha huyitum bi tahiyyatin fa ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ayan mu ta karshe allahu la ilaha illa huwa ubangiji allah madaukakin sarki shine allah la ilaha illa huwa babu wani abun cancanta babu wani wanda za a bautawa babu wani Allah sai shi subhanahu wa ta'ala la yajma annakum ila mil qiyamati la rayba fi wallahi wannan lamun din wasu malamai suka ce lamul qasami ce ma'ana wallahi Allah madaukakin sarki zai tattara ku zuwa gare shi zuwa rana tashin alkiyama la rayba fi babu kokonto babu shakka wa man asdaqu min Allah hadithan an gane da kyau wannan yawmal qiyama malamai suka ce an kira ta da yawmul qiyama ne li annan nasa yaqumuna min quburihim saboda mutane za su tashi daga kabururuwan su shi yasa ake cewa mata ranar alqiyama kamar yadda Allah ya ce yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an kaga za su fito daga me kabururuwan su yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin cikin mutaffifin to dukkan wannan yana nuni ranar tashin alkiyama gaban mu ta ƙarshe inda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man asdaqu minallahi hadithan to wane ne wai ya fi Allah gaskiyar zance hadithan anan ai ƙaulan wasu kuma suka ce ƙaulan wa wa'dan wane ne ya fi Allah gaskiyar alƙawari gaskiyar zance akwai shi ko babu babu shi wai abin da muke tambaya shine anan haka Allah ya faɗa wa man asdaqu minallahi hadithan gaba kaɗan da zamu zo sai Allah ya ce wa man asdaqu minallahi qilan yaya can hadithan nan hadithan can kuma qilan menene bambancin eh akwai bambanci kowanne ya zo liyatanasaba ma'al maqam kowanne ya zo dan ya dace da makamin da ya zo da bigiran da ya zo ina fatan fahimta kowanne ka koma bayansa za ka ga an gaya ma ƙarshensa tadhilinsa ne don ya dace da abin da ya gabace shi idan kun tuna lokacin da muke waɗannan ayoyin a cikin zancen da muke ai muna magana ne akan munafikai ko kuma an ambaci wani bangare na hadith musamman inda Allah ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada aha sai ya ce menene wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا to sai malamai suka ce wannan ayar da muka ji aran ma ya tsaya mana ta ƙarshe ɗin nan wa man asdaqu minallahi hadithan an gama wata chapter ne na wasu mutane za a kulla bayanin su to sai aka kulle da wani abin da ya gabata a baya an yi magana hadith fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadithan me ya samu waɗancan mutanen ko waɗannan mutanen da ba su kusa da su fahimci zance to don a gaya maka wanda zance ne ya fi ƙwari sai aka zo ƙarshen wa man asdaqu min Allahi hadithan wani zance ne ya fi na Allah gaskiya akwai shi ko babu babu wani zance da ya fi na Allah ainihin wato gaskiya ma'ana an gayo maka ne haka domin ya dace da wancan famali haula ilqawmi la yakaduna yafqahuna hadithan ina fata mun fahimta to mun ji daya to shi kuma wancan me yasa ya ce wa man asdaqu minallahi qilan an gane da kyau shi ma an faɗi ƙauli ne guda biyu akwai ƙaulin wani Allah da kuma ƙaulin Allah wani ya faɗa Allah ya faɗa to sai a rufe maka wannan bayanin da na Allah da na wani Allah wanne ne na gaskiya kai mai karatu ka ba kanka amsa to wai wannan wani Allah wane ne shi ba ku manta ba shedan ne ai ku koma tun daga can inda Allah yake cewa iyyad'una illa ina iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah sai yace me wa qala shedan yace la'attakhidanna min ibadika nasiban ruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqa Allah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا وانت الشيطان ياتي قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا للي سيا جاوسو كسودك تكن باين الله كما يتي ولا أضلنهم lalle sai na batar da su sai na dinga sa musu burace-burace sai na sa su kaza sun yi kaza sun yi kaza waye ya faɗi haka shedan ne ko shi kuma Allah ya ce ya'iduhum wa yumannihim shedan yana musu alkawari kuma yana ta musu burace-burace yana ta sa musu dogon fata wa ma ya'iduhum shaytanu illa gururan shedan ba komai yake musu alkawari da shi ba in ba gururi ba kawai ula'ika ma'uwahum jahannam waɗancan su ne makomarsu jahannama wala ya ji duna an hama hisan Allah ya ce ƙaunin shaiɗan ƙarya ne to sai aka ce faɗin Allah kuma shi ne ya ce walladina amanu wa amilu salihati sanu da khiluhum jannatin ta jirimin tahtihal anharu khalidina fiha abadan sai Allah ya ce wa'adallahi haqqan alkawarin Allah gaskiya ne na zai shigar da muminai da suka yi aiki na kwarai aljanna kuma waɗanda suka buruɗin shaidan ‘yan wuta ne ƙarya suka bi kuma faɗin shaidan ƙarya ne to kai mai karatu wa man asdaqu min Allah qilan ina fata mun fahimta wane ne yafi Allah gaskiyar zance shaidan ne ko wani Allah an gane da kyau shi yasa ba a ce hadithan ba aka ce qilan ai daga qala ne wane ne yafi Allah gaskiyar zance shaidan ne ka san ba za ka ce e ba to komai ya zo ne domin ya dace liyata nasa ma'a makamihi domin ya dace da makamin da ake magana a kansa ina fata mun fahimta to Allah ya ganar da mu yan uwa aran ma dan kara mana wasu ayoyi guda biyu kadai sai mu tsaya a kansu na'am فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله na'am ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وأن وألقوا إليكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا saura daya ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما رد كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا fata Allahu alaik arama ubangiji a cikin waɗannan ayoyin za mu fassara su fashin baki da bayani dalla-dalla zai zo zuwa gobe insha Allah ubangiji ya ce minti nawa muke da shi to minti uku bari mu ga za mu iya fassara cikin minti uku inda lokaci ya riske mu sai mu tsaya a nan famalakum fil munafiqina fi ataini shin mai yasa kuka kaso gida biyu ne fi um, famalakum fil munafiqina fi ataini me yasa kuka kasu gida biyu dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu alhali Allah ne ya mayar da su baya saboda abin da suka aikata na munafirci kenan a turiduna an tahadu man adallallah shin kuna nufin ku shiryar da wanda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya batar da shi ne wa mai yudlillah dukkanin wanda Allah ya batar da shi falan da lahu sabila ba za ka iya samar masa wata mafita ba waddu law takfuruna sun yi fatan ina ma za ku kafirta kama kafaru kamar yadda suka kafirta fatakununa sawa'a ma'ana sai ku zama ɗaya sun buraci sun so ina ma za ku kafirta kamar yadda su suka kafirta sai ku zamo ɗaya da su fala tattakhidhu minhum awliya Allah ya ce dan haka kada ku riƙi a kada ku riƙi masoya a cikinsu hatta yi hajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira saboda ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki fa in tawallau idan suka juya baya fa khuduhum Allah ya ce ku kama su wa qatuluhum ku kashe su ku yaƙe su haythu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kuma kada ku riƙi wani masoyi ko wani mai taimako daga cikinsu illa sai aka yi exception sai aka ce banda alladhina yasiluna bainakum wa bainahum mithaqun sai dai banda waɗanda suke fakewa a wajen waɗansu mutane da kuke da yarjejeniyar zaman lafiya a tsakaninku da su auja'ukum ko kuma waɗanda suka zo gare ku hasirat suduruhum ma'ana waɗanda suka zo muku zukatansu suna ƙuntata an yi ƙatilukum au yi ƙatilu ƙaumahum ai wa yi ƙatilu ƙaumahum zukatansu suna ƙuntata dangane da yaƙar ku da suke yi ko kuma yaƙar mutanensu walau sha Allah da Allah ya so lasallaɓahun alaikum da ya ɗora su a kanku falaƙatalukum kuma lalle da sun yaƙe ku ɗin fa'ini ta idan suka rabu da ku kamar yadda kai ma za ka rabu da ni na ƙarasa fa'in i'tazalukum idan suka rabu da ku suka kyale ku ba su yaƙe ku ba falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykumus salam kuma suka ba ku tayin goran zaman lafiya fama ja'ala Allahu lakum alaihim fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila to Allah madaukakin sarki bai ba ku wata dama ta akan cewa ku je ku yaƙe su ba gobe ma tashi daga kan satajiduna akharina yuriduna insha Allah fashin baki da warwara wannan kam sai zuwa gobe insha Allah abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya hada mu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana addu'a ce ko abin nan tambaya sai gobe zamu ta ai duk alakar ta arama insha Allah lokaci ya cin mana sai gobe za mu fara da ita insha Allah ai mana hakuri ubangiji Allah ya mana albarka Allah ya sa muna daga cikin yattattun bayan wannan wata wanda Allah yake yanta daga wuta zuwa aljanna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah barakallahu fikum